muna ƙara sabanta godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake nuna mana wannan jama'a namu na biyu a cikin wannan fasali na jib dangane da abin da ya shahi ci gaba da karatun aqidatu ahli sunna wal jama'a a cikin wannan daura sannan kuma a cikin wannan gari na abala filinge awalan na farko darasi da muka yi da zamanmu na farko mun yi bayani akan abin da ya shahi mahimmancin karatun aƙida da kuma karantar da aƙida ko sannan kuma mun yi ta'arifin abin da ake nihi da aƙida a luga da kuma ta'arifin aƙida al'am da kuma ma'anar abin da ake ce ma al'aƙida al'islamiyya bayan wannan kuma mun yi bayani akan abin da ya shahi alƙab da kuma asma'ana al'aƙida al'islamiyya laƙubba da kuma sunaye na aƙida ta musulunci haka muka yi bayani akan abin da ya shahi littattafai waɗanda suke an wallafa su da waɗannan laƙubba da sunayen waɗanda suke nuni akan abin da ya shahi aƙida islamiyya yanzu kuma za mu yi bayani akan abin da ya shahi suwane ne ahalus sunna wal jama'a abu na farko da za mu fara da shi shine ta'arifu sunna menene ake nihi da as-sunna as-sunnatu fil lugha hiya tariqatu was-sira qala labid bin rabi'a radiyallahu anhu fi mu'allaqatihi al-mashhura min ma'sharin sannat lahum aba'uhum ولكن قوم ولكل قوم سنة وإمامها وقال آخر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن أبند أكيني دا السنة أيار اللاربتي هي الطريقة والسيرة شيني هنيا da kuma tarihi shi yasa labid bin rabi'a a cikin mu'allaq nashi waƙen shi wanda ya shahara yana cewa min ma'asharin sannat lahum aba'uhum ma'ana daga taron jama'a wanda sannat lahum aba'uhum ko yani iyayensu suka yi masa suka ma'ana kafa musu tarihi wali kulle ƙaumin sunnatan wa imamuha kowane mutane suna da hanya kuma suna da shugaban wannan hanya yana kunga sunna anan ta zo da ma'ana a tari ko sannan waƙala akar wani daga cikin mawaƙa suke cewa yake cewa rabbi waffiqini fala a'dilu an sunani sa'ina fi khairi sunan rabbi ya ubangiji Allah ta'ala e wafiqini Allah ka datar da ni ka yi mini muwafaqa fala a'dilu kada in karkace an sunani sa'i daga hanyoyin matahiya fi khairi sunan a cikin mafi alkhairin hanyoyi kenan kaga nan ma sunna ta zo da ma'anar menene at-tariq can kuma ta zo da ma'ana at-tariq to wannan shine abin da ake ce ma as-sunna nan muna ta'arifin ahlus sunna wal jama'a amma mun zo da su da mi awalan ta'arifin sunna as-sunnatu fi istilahi ulama'il aqida sunna a istilahin malaman aqida ko hiya hiya al-hadiyu alladhi kana عليه الرسول صلى الله عليه وسلم wa ashabuhu shine hanyar da annabi yake akanta da shi da sahabbansa wannan shine ake ce ma a sunna a istilahin malaman aƙida ma'ana a istilahi na malaman aƙida abinda ake ce ma sunna shine alhadiyul ladhi kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallama wa ashabu hanyar da manzan Allah yake akan ta shi da sahabbansa ilman a ilmance ma'ana wajen ilimi wa itiqadan da wajen aƙida wa qaulan da wajen fada wa amalan da wajen aiki ko to shine ake ce ma sunna a wajen malaman aqida wa hiya sunnatu allati yajibu tibauha kuma wannan ita ce sunna wacce wajibi ne abita sunna da take ma'ana hanyar da take wajibi abita wa yuhmadu ahluha kuma ita ce hanyar da ya kamata a gode ma ma'abuta wannan hanya wa yuzammu man khalafaha a zargi wanda ya saba ma wannan hanyar ko wa tutlaqu sunna ala sunanil ibadat wani lokaci sunna ana bata ma'anar sunnoni na ibadodi ana ta sunanul wudu'u ko sunanul wudu'i sunnonin alwala ko sunanul salah da sauransu kaga wannan ai bangaren ibadodi ne ko wani itikadat wani lokaci kuma ana ba su ma'anar yani sunnoni nami na aqida kama tutlaqu ala ma yuqabilu al kamar yanda ana ba sunna ma'anar abinda yake sabanin bid'a ko abinda yake kabulantan bid'a wannan shine ma'anar abinda ake ce ma sunna walidhalika qila saboda haka aka ce sai ana cewa fulanun min ahli sunna ko wane yana daga cikin ma'abuta sunna ma'anahu min ahli tariqatil mustaqimatil mahmuda yana daga cikin ma'abuta hanya madaidaiciya hanya wacce take almahmuda abin abin godiya ko da an ce fulan min ahli sunna wane yana daga cikin ahli sunna ma'ana yana daga cikin ma'abuta hanya madaidaiciya hanya wacce take abin godiya wa duk wanda ya kasance a cikinta ko to wannan shine ta'arifin abin da ake ce ma sunna a lugha da kuma sunna a bangaren istilahin malaman aqida to sai aljama'a tunda an ce ahlus sunna wal jama'a ko ta'ariful jama'a fil lugha abinda ake nihi da aljama'a a yaren larabci aljama'atu fil lughati ma'khuzatun min madati jam' ko? jama'a a yaren larabci an ciro ta ne daga mada tami ta jam ko? wahiyar ta duru haular jam'i ma'ana tana gudana ne ƙarƙashin a managehin aljam haɗuwa haɗa abu yana mutanen da suka haɗu akan me akan sunna suna ake ne da aljama'a wal ijma'u da kuma haɗuwa wa huwa diddu tafarruqu shi haɗuwa shine kishiyar rabuwa ko kenan mutanen da suka haɗu akan sunna sune ake ce ma ahlus sunna wal jama'a ko shi yasa aka ce musu wal jama'a dan mi saboda sun haɗu akan wannan hanya ta sunna wannan shine ma'anar sunna a yaren larabci wal jama'atu fi istilahi ulama'il aqida jama'a a cikin istilahin malaman aqida hum salaful umma ma'ana magabatan al'umma shine ma'anan aljama'a waɗanda suke magabatan al'umma min sahabati daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wattabi'ina da kuma tabi'ai ma'ana almajiran sahabbai wa man tabi'ahum da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa tashin kiyama ko wa humul ladhina shama'u sune waɗanda suka haɗu alal haqqis sarihi akan akan gaskiya wadda take bayyane min alkitabi was sunna na daga alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kina wannan sune shine ma'anar aljama'a a istilahin malaman aqida salisan na uku ahalus sunna wal jama'a wa sababu tasmiyatuhum bidhalika ahalus sunna wal jama'a da dalilin da yasa aka ambace su da wannan menene sababi dalilin da yasa aka aka ambace su da suna ahalus sunna wal jama'a su wane ne hum man kana ala misli ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam kenan ahalus sunna sune waɗanda suke akan kwatankwacin abin da annabi yake a kan shi wa ashabuhu da sahabban shi su ne ahli sunna sannan wa humul mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa humus sahabatu wat tabi'un su ne sahabbai da tabi'ai sannan wa janabu al-ibtida kuma suka nisanci kaga wani abu a cikin addini fi ayyi makanin a cikin kowane wuri wa ayya zamanin da kuma kowane zamani yana duk waɗanda suke akan kwatankacin abinda manzan Allah da sahabbai suke akai suka nisanci bid'o'i to waɗannan su ne ake ce ma'ahli sunna na kowane wuri na kowane zamani ko wa humul baquna kuma su ne waɗanda za su yi saura mansuruna ila yawmil qiyama kuma su ne abin taimako har tashin kiyama kowa ya san lokacin da sunna ta fara ko irin dagarniya da wahala da aka yi tasha ko abu kaman ba zai yi ba eh to nan kaga wannan alama ne na cewa su ne akan gaskiya duk hare-hare da duka makirce-makirce da shirye-shirye da tanade-tanade da aka yi ta yi a ga cewa an rosa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ci nasara ba ko yana wannan alama ce mai cewa su ne akan gaskiya kuma su ne za su yi saura su ne abin taimako har tashin kiyama saboda su ne suke akan gaskiya wacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita mutum nawa wanda da yana akan abin da ba sunna ba ya gane sunna ya bari ko yawa daga cikin ma waɗanda suke ahli sunna da ba mutanen sunna bane wasu ma da suna cikin masu faɗa da sunna amma da yake suna ita ce gaskiya da yake suna da rabo ƙarshe sai suka gane ashe abin da suke faɗa da shi shine gaskiya abin da suke kai akan shi ba daidai ba sai suka bari suka dawo akan sunna da haka ahli sunna wal jama'a su ne waɗanda suke cikin taimakon Allah har tashin kiyama eh sababu tasmiyatuhum bidhalika dalilin da yasa aka sami aka sa musu wannan sunan aka ambace su da wannan summu bidhalika an ambace su da ahlus sunna wal jama'a lintisabihim li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda mi dangantuwarsu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mi dangantuwarsu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin komi nasu duk abin da za su yi sunna eh mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake akai mi yace saboda shi aka aiko da addinin kuma shi yayi bayanin addinin ba a karɓan wani aiki sai aikin da ya dace makarantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka riƙi wannan suka danga suka danganu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa shima'ihim ala al-akhdh biha da kuma haduwar su akan riko da sunna zahiran abayyane wa batinan da kuma boye abayyane ayyukan su na sunna ne ko sannan a boye ma'ana imanin su shine imani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fil qawli a wajen magana wal amali da aiki duk abin da za su faɗa za su faɗi abin da ya dace da sunna wajen aiki za su yi aiki da abin da yake sunna wa itiqadin haka wajen kudurta za su kudurta abin da yake sunna wanda ya dace da abin karantarwa annabi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan shi rabi'an na hudu asma'un ukhra wasu sunaye li ahli sunna wal jama'a da ake ma ahli sunna wal jama'a banda ahli sunna wal jama'a akwai wasu sunaye waɗanda ake danganta su ga ahli sunna wal jama'a li ahli sunnati wal jama'a asma'un ukhra ahli sunna wal jama'a suna da wasu sunaye yu'rafuna biha da ake sanin su da waɗannan sunaye wa min ha daga cikin su ahli sunna wal jama'a ahli sunna ahlul jama'a aljama'atu as-salafu salih wannan duk sunaye ne nawa ahlus sunna ko ahlul athir ai as-sunnatul ma'asura waɗanda suke ma'abuta sunna da aka samo an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi ana ce musu ahlul hadith ma'abuta hadisi dan mi li'annahum humul akhizuna bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam sune masu riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai masu cewa ma hadisan ƙarya ne ko eh kenan ahli sunna shi ne za su ce ma qala Allahu qala rasuluhu ko ba magana qala fulanu wane ya ce a'a sai dai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda haka ake ce musu ahlul hadisi amma wanda zai ce qala shehu fulan shehu wane ya ce ko eh ko kuma wane ne misali a ce wane ya ce ko shehu wane ya ce kenan kaga waɗannan ba a ce musu ahlus sunna ko ahlul hadis li'annahum hum al-akhizuna bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama sune waɗanda suka yi riko da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ruwayatan a wajen ruwaya rawaitawa wa diraya da wajen karantawa almuttabi'una li hadihi sallallahu alaihi wasallama wa'anda suke bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama zahiran wa batinan a bayyane da kuma boye na takwas ana ce musu at-ta'ifatul at-ta'ifatu mansura mana at-ta'ifatul mansura a ƙara alifin da lam al-mansura ma'ana jama'a waɗanda suke al-mansura abin taimako ma'ana waɗanda suke ƙarƙashin taimakon Allah al-mu'ayyi al-mu'ayyadatu min Allah waɗanda aka ƙarfafa su daga Allah musamman ƙarfafawa daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda su ne suke akan gaskiya na tara ana ce musu ahlul ittiba'i masu bin alkur'ani da sunna ko ma'ana littiba'ihim alkitab was sunna saboda bin alkur'ani da sunna wa atharu salaf da kuma abinda aka samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan sune sunaye da suke na ahli sunna wal jama'a ko yanan da kaji an ambaci wannan kasan da kawai ahli sunna wal jama'a dan bid'a bai shiga ciki eh ko yanzu sai khasa'isul aqida al-islamiyya abinda aqidar musulunci take bantu da su ma'ana aqidar musulunci kawai take bantu da waɗannan abubuwa duk wata aqidar da ba wannan ba wannan aqida ba ta da waɗannan abubuwa na farko salamatu masdarut talaqqi aqida ahlus sunna wal jama'a ma'ana tushen tushen inda take ciro komi nata tushe ne lahiyayye tushe ne wanda yake lahiyayye inda take samo al'amuranta na addini to tushe ne lahiyayye saboda mi bi itimadi ha alal kitabi wa sunna saboda sun dogara ne akan alqur'ani da sunna duk wani abu na tushen shi alqur'ani ne da sunna ka ku ai alqur'ani da sunna ai hanya ce lahiyayya ko akwai wani shakka a ciki babu wani shakka akwai wani rudu a ciki babu hanya ce lahiyayya wannan aqida ahlus sunna kawai adda wani saboda sauran wasu aqidodi in ka duba tushen su zaka samu tushen su ko inda suke samo umarnin su da hanin su da abubuwan da suke aikatawa ko ta wajen wani ko ta hanya wadda take ba lahiyayya hanya ba amma ahlus sunna jama'a tushen ma'ana samowar wannan aqida da su alqur'ani ne da sunna bi itimadiha ala alkitabi was sunna saboda aqidar ta dogaru akan alqur'ani da sunna wa ijma'i salafi salih da kuma haduwar magabata na gari sahabbai da tabi'ai da haka fahiya wannan aqida mustaqatun ma'ana an shayar da ita ne min zalikan naba'i safi ma'ana daga wannan marmaran wanda yake tatacce lafiyayye shine alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i na magabata ba'idan an kadiri ahwa'i wa shubahat ma'ana ba'idan tana mai nisantar an kadiri dauda ta al'ahawa son zuciya wa shubahat da kuma shubuhohi ko abubuwa masu rikitarwa wa hadhihi al-khasisatu wannan keɓantaccen abu la tujadu fi shatal mazahibi wal milali wal nihali ba a samun su a dukkan mazhabobi daban-daban da addinai da kuma firak jama'a waɗanda suke akan wani addini ba inda ake samun wannan keɓantaccen abin sai dai a cikin aƙida ghairal aqidatul islamiyya in dai ba aƙida ta musulunci ba ita ce aqidatu ahli sunnati wal jama'a aqida ahli sunna wal jama'a wannan shine abinda wannan aqida na daga cikin abinda aqida ahli sunna wal jama'a kadai ta ma'ana keɓantu da wannan na biyu annaha taqumu ala taslimi lillahi ta'ala ولرسوله صلى الله عليه وسلم أكيد آل السنة والجماعة تنسيوان أكم ميك ويا الله da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama dan mi zalika wannan li'annaha ghaibun saboda ita gaibi ce wal ghaibu yaqumu ala taslim shi kuma duk abin da yake gaibi wanda yake boyayye shi kuma yana tsayuwa ne akan kawai miƙa miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ko fal imanu bil ghaibi imani da gaibi ka yarda da abinda baka gane shi ba amma an baka labarin shi min a'zami sifatil mu'minin yana daga cikin mafi girman siffofin masu imani allati madahahumullahu biha siffofin da Allah ya yaba masu imani da su kama fi ƙaunihi ta'ala kamar yadda yake a cikin faɗar Allah ta'ala alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alif lamim waɗannan harufa Allah ne mafi sani game da ma'anoninsu zalikal kitabu wannan alƙur'ani la raiba fihi babu shakka a cikin shi ko hudan lil muttaqina kuma shi shari'a ne ga masu tsoron Allah su wane ne sai Allah ya siffanta siffofinsu alladheena yu'minuna bil ghaibi wa'anda suke imani da abin da ya faku ko an ce akwai aljanna akwai wuta duk sun yarda akwai kiyama sun yarda akwai ni'imar kabari akwai azabar kabari duka sun yarda wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma abinda muka arzuta suna ciyarwa ko wannan shi ma yana daga cikin abin da wannan aƙida ta ta ahlus sunna wal jama'a take bantu da shi mi kauya ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gaibi ne na uku muwafaqatuha lil fitrati al qawima wal aql as salim aqida ta ahlus sunna wal jama'a muwafaqatuha lil fitrati al qawima dacewarta da halitta wadda take daidaitacciya ma'ana halitta wadda take daidaitacciya ta yarda da aqida ahlus sunna wal jamaa manzo Allah na ce kullu mauludin yuladu ala al fitra kowane mutum aka aiko shi akan fitra ma'ana akan kadaita Allah da bauta sai dai in uwayen shi yahuda ne su yahudantar da shi in majusa ne su majusantar da shi in nasara ne su nasarantar da shi to da haka duk halittar da take daidaitattuwa to aqida ahlus sunna wal jamaa tana muwafaƙa da wannan halittar wal aql salim da kuma hankali lahiyayye ko fa aqidatu ahlus sunnati wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa mula'amatu lil fajrati salima tana dace ma waɗanda suke fajirrai as-salima waɗanda suke lahiyayyu masu lahiyayyun hankali ma'ana aqida ahlus sunna wal jamaa tana dace musu matukar suna da hankali duk da suna fajirai kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa tana daidai da su ma'ana da za su zubar fajircin su su doke ta su kama aiki da ita za ta dace da su muwafaqatan lil aqli sarih kuma tana dace ma tana yin muwafaƙa da hankali wanda yake bayyananne mai son gaskiya fal'aƙar sare kenan hankali wanda yake asarih bayyananne alkhali mina shahawat wasu bahat wanda ya rabu da shawoyi da kuma shubuhohi la yunaqidun nassa sahih baya warware nassi wanda yake ingantacce as-salim lahiyayye min al'ilali daga illoli walƙawadihi da abubuwan suka inda hankalin mutum lahiyayye ne to in an ce wannan nassi ne ingataccen nassi to hankalin nan lahiyayye bai warware shi amma da kaga mutum yana warware nassi lahiyayye ingatacce to hankalin nan nashi yana son dini hankalin nan nashi ba lahiya yake ba shi yasa kuke ganin mafi yawa idan kun diba waɗanda ba akan sunna suke ba abubuwa da yawa da suke zauwa da su na rashin hankali ne na rashin hankali ne da a ce hankalin lahiyayye ne bai wa mutum ya rika wannan abu ko waɗannan maganganun sun rika hutu yanzu mutumin da yake cewa duk wanda yake biye da shi yana sallah ko bai sallah zai sa shi aljanna akwai hankali a cikin wajen wani eh ga babu hankali a cikin wannan ko kuma wanda yake cewa menene shehu dan nasiru wai shehu dan nasiru wai wani shehu ne da shi da almajirin shi suna tahiya bisa hanya bisa ruwa ruwa ne suke takawa ba bisa jirgi ba sai shehu yake ce ma almajirin shi duk in ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya shehu dan nasiru idan ya ce Allah sai almajirin ya ce ya shehu dan nasiru wasu ce dan ya lallabo wajen almajirin ya ce kai kana shirka shi yana kiran Allah kai kana cewa shehu dan nasiru in ya ce Allah kai ma ka ce Allah da ya ce Allah shi ma almajirin sai ya ce Allah sai ya nutse cikin ruwa da ya waya sai ya gan shiga tan ya nutse cikin ruwa sai ya tsamo shi ya ce kai kuma me ya faru ya ce a wani ne ya zo ce min wa ina shirka kana ce Allah ni kuma ina ce shehu dan nasiru ya ce matsayinka a nan bai kai ka ambaci Allah ba sai dai ka ambace ni kenan in ya ambaci Allah a wurin ma'ana in ya ambaci Allah a wannan wurin in ya ambaci Allah a wannan wurin kenan ba zai yi ba ma'ana ba zai ba zai samu taimakon ubangiji Allah maɗaukakin sarki ba a cikin wannan al'amari ina ba ta an fahimta to yanzu irin waɗannan abubuwa akwai hankali ciki to shi yasa al'aqal salim alkhali min ash-shubuhat wal qawad hankali wanda yake lahiyayye wanda yake ya rabu da shawoyi da kuma shibohi bai ma'ana warware mai ake cewa nasi wanda yake sare ma'ana nasi wanda yake karara babu illoli tare da shi babu abubuwan suka tare da shi ina fata an fahimta amma kaga irin waɗannan maganganu da jin su kasan babu hankali a ciki ko wannan shine babba abin da ya kamata a kiran musani amma al-aqaid al-ukhra fa hiya awham wa takharrusat sauran aqidodi wanda ba aqida ahlus sunna wal jama'a bane awham ne abubuwan rudu ne kawai da kire abubuwan kire wanda tu'mil fitr irin waɗannan aqidodin suna makamtar da ma halitta ta asali da Allah ya yi mutum na cewa ya zo duniya yana mai tabbatar da Allah guda ne. Ko? Yanzu misali sai ka ga wai mutum wani bidiyo da na gani wai wai mutane ne wai masu zunubi sun yi zunubi sai suka zo suka kwanta sai aka koro shanu suka hausu wai suna wanke su daga ma'ana zunubi ayi aqida hazi eh kaga wani awham takharrusat eh ko kuma wata rana gaba mun tafi wani ƙauye na akwai wani shehu a wajen to wani makwabcinmu ne ya aika neman aure to sai aka yi daidai da ranar juma'a ne to daman ranar juma'a ran nan ne kasuwar garin shota yanzu da aka zo sai lokacin sallar juma'a ya yi sai na zo sallar masallacin kafin sallar na yi ta ganin abubuwan mamaki yanzu in lokacin sallayan shi malamin wai misali a ce kaman tanti gaya can da nan shine tsakanin gidan shi da masallaci sai a jera mutane dama a jera su hagu kuma zai hoto cikin mota kat-kat kuma an tada madibi in ya dibi mutanen da anna ya daga hannu sai a ta alhamdulillah an samu gafara shehu ya daga musu hannu ya dibi nan sai ya je masallaci idan aka je masallaci yana da lunguna shi shi kadai khas kuma bai ba da sallah yanzu idan aka gama sai ladan ya jawo mikro muna zamane abu ne wanda ni ina zaune an kai ba labari ba da ya jawo mikro sai ya kara kunnen shi ya ce shehu ya ce a gaya muku duk wanda ya sallah wannan masallacin ya gafarta mishi ha da muran nan mun samu gara basar ba ma wannan ba bayan an gama sallar ya shiga gida sai ga wasu motoci bus-bus guda uku daga Najeriya. da suka zo an gama sallah suka ce wannan tahiya ta su babu albarka tun da ba su samu sallah tare da shehu ba. Dattija da kuka da hawaye. Su shiga su huto suna kuka ina amfanin tahiyar su tun daga Najeriya a ce ba su samu sallah tare da shehu ba. Ai wannan tahiya babu albarka tare da kuka da hawaye. Sai da aka je aka gaya mishi ya ce su shigo ya shahi kawunansu sannan suka wuto suna murna suna alhamdulillah yanzu sun samu albarka hazi auhamu takharrusa eh haka ne da haka aqida ahli sunna wal jamaa ita ce aqida wadda take ingantacciyar aqida sauran wannan aqidodin duka auhamun ne da takharrusat ma'ana abubuwan rudu abubuwan mi abubuwan ma kiran ƙarya wanda suna makantar da halitta ta asali wato ballidul uqul suna ma'ana wawantar da hankula sannan na hudu daga cikin abin da aqidar musulunci ma'ana ta kebantu da su ittisalu sanadu habir rasul ma'ana sanadinta hanyoyin wannan aqida yana haduwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ko an wane dangwa daga daga wane daga wane karshen abin sai a ce daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aka aiko da addini annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran aƙidodin wa misali in ka ɗauka ma'ana misali a ce tuljaniya kenan mutane ne mabiya tuljani wani mutum ne kadiriya da sauransu da abin da ya kama da wani wattabi'ina ma'ana hanyar ta yana haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko برسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الدين da kuma tabi'ai da sahabbai da tabi'ai wa immatuddin da kuma malaman addini ƙaulan a wajen magana kenan duk wani abin da za a yi a cikin sunna sai ka ji an ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi manza Allah ya ce wa amala haka wajen aiki muna aikata wannan saboda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wai tiƙada da kuma ƙudurtawa a zuciya ma'ana gaskata a cikin zuciya wanda shine akida ta ahlus sunna wa hadhihi al-khasisatu wannan kebantacciyar min khasa'is ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin abinda ahlus sunna wal jama'a ma'ana akidar su take bantu da wannan qad itarafa biha kasirun min khusumiha diyawa daga cikin waɗanda suke faɗa da sunna ma sun tabbatar da wannan ko ka shi'a kamar shi'a wa gairihim da wasunsu ko sun tabbatar da cewa tushen sunna tusan abin nan sunna aqida ahli sunna wal jamaa daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ko nabiyar kuma alwuduh was-suhulatu wal bayan sunna aqida ta ahli sunna wal jamaa alwuduh ma'ana qarara take babu wani loge-loge a cikinta a hili take wasu hula kuma tana da sauƙi walbayan ma'ana kuma bayyanan naci bayyana aqidatun sahalatu aqida ce mai sauƙi ko kowa ya san kayan a gane sunna in suna aihuwa aka yi ma mutum kamar dai an saukar mai bala'i in dai talaka na ko sai cin bashi daga ba a yi ta rigima da masu kaya amma in mutum ya bi tsarin sunna sai ya sunan shi cikin sauki da sauran abubuwa da haka sunna aqida ahlus sunna wal jamaa aqida ce sahalatun wadihatun mai sauki kuma bayyananna wuduha shams irin ma'ana bayyanar rana qarara take fi rabi'atin nahar irin bayyanar rana a lokacin da ma'ana ta kai tsakiya fala lubsa fiha babu wani ma'ana rikici a cikin sunna wala gumut ko kuma wani ruhohin abubuwa a komi na ta karara ne wala ta aqid ko wasu abubuwan da suke daure ta a kasa ganewa walaltiwa ko kuma wani nadewa a a sunna ba ta da wannan bi alfaziha wajen lafuzzanta wadiha karara suke wa ma'aniha bayyana ma'anonin sunna bayyana suke ya fahimu al'alimu malami yana fahimta wal'ammi wanda ba malami ba ma shi ma yana iya fahimta wasaghir karamin yaro na iya fahimta aqidar sunna wal kabir babba yana fahimta aqidar sunna falaqad jaa biha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa manzo Allah yazo da wannan sunna ko bayda naqiya farasal naqiya tsaftatatta lailuha ka nahariha daranta kamar dai ranar ta ce wajen bayyana la ya zai an haba mai karkacewa sunna illa halikun sai dai wanda yake halakakke bai da rabo da ka ga mutum bai samu kan cikin sunna ba to ya halaka amma da ka samu kan cikin sunna ka gode wa Allah ko asadisu na shidda daga cikin abubuwan da aqida ahlus sunna wal jamaa take bantu da su as-salamatu min al-lidtirabi wat-tanaqud wal-lubusi aqida ahlus sunna ita ta amintu daga liditirab ma'ana shine rawa ma'ana kaduwa a'a babu wani abin kaduwa a cikinta wattanaqud ko kuma tunka da warwara babu a cikin sunna wallubus ko kuma wani abu rikitacce mai rikitarwa babu shi a cikin sunna fala makana fiha waɗannan abubuwa ba su da wuri a cikin sunna li shay'in min zalika mutlaqan ga wani abu daga cikin wannan babu kaidi a cikin sunna waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba su da wurin abin nan wurin zama kaifala ƙaƙa ba za su samu wurin zama ba wahi hayyun ma'ana ita wannan sunna abu ne rayayye la ya acihil batilu min bayni yadayhi ko tushen ta alqur'ani ne shi kuma alqur'ani banna ba ta zo masa lokacin da yake sabka wala min khalfihi ko kuma bayan ya gama sabka ko Allah ya riga ya tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani kuma mu muka dauki alƙawarin tsare shi haka ne fal haqqu la yattaribu ma'ana gaskiya baya dukan juna wala yunaqidu ko ya rika warware juna wala yaltabisu haka baya rikice ma mutum bal yuwaddihu ba'dahu ba'dan gaskiya shashen gaskiya yana bayyana shashi ko haka alkur'ani wa ya shahadu ba'aduhu li ba'adin alkur'ani shashen shi yana zama ma'ana shaida ga shashin Allah ta'ala yana cewa afala yatadabbaruna alqur'an ba za su lura da alqur'ani ba walau kana min indi ghairi Allah inda qur'ani daga wani yace ba Allah ba lawajadu da sun samu fihi ikhtilafan kathira sabani da yawa amma qur'ani daga Allah ne haka babu sabani babu turka tumka da warwara a cikin alqur'ani shashen shina bayyana shashe kuma shashen shina shaida ga shashi suratul nisa'i aya ta 82 amma al-batil amma abinda ba gaskiya ba fa bil aksi shi sabanin wannan shashen shina dukan shashe shashi na warware shashi shi yasa sai ga yan bid'a sai su ta kamo ayoyi wannan shekara musamman ma lokacin maulidi a kawo a ce ga aya ayan amina ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un a ce aya maulidi ne wani lokaci a canza wata aya wani lokaci a abubuwan da saboda mi abu ne ba gaskiya ba wannan ya ce muna yana da mace ban maulidi da an eh kuma su sun ce ma Allah da an so sannan na magana iska ne
to kaji wayan yanzu ne ake can da babu hujjoji dalilai kaga ba gaskiya ba kaga ba gaskiya ba abu na bakwai annaha ta'ati bil muhaq aqidar musulunci tana zawwa da abin da yana iya sa fahimta da hankula ma'ana kaman ɗumaicewa haka amma la ta'ati bil muhal ba ta zauwa da abin da yake korarre abin da babu shi misali aqidar musulunci tana misali a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a akwai mi bayani akan cewa akwai tambaya a cikin kabari ko eh mun biya akwai ni'ima a cikin kabari sannan kuma akwai azaba a cikin kabari to hankalin mutum yana iya cewa yana iya bai tashi yaya ne yaya ne abin zai yaya ne ma'ana azabar kabari da kuma ni'imar kabari da tambaya a cikin kabari yaya ne za a yi wa mutane yana wannan yana sa tunanin mutane su ta ma'ana lissafi to yaya ne abin zai kasance amma ba ta zauwa da abin da yake babu shi ko zai ina ba ta amsa da shi ne ta'ati bil muhal wala ta'ati bil muhal tana zauwa da abin da yake yana iya ma'ana sa hankali ya dumaice amma ba ta zawa da abin da yake babu shi fafil aqidatul islamiyya a cikin aqidar musulunci akwai ma yabharul uqud ko abin da yake ma'ana shawwasha ko kuma misali sa hankali wani tunani wa ma qad taharu fihi al-afham da abin da yana yiwa ma fahimtar wasu ya sanya su cikin dimuwa kasa'ir umurul ghaibi kamar sauran abubuwa waɗanda suke na gai min azabil qabr kamar azabar qabr wanda na iya sa fahimtar wasu cikin kuimuwa ko ya za a yi azabar qabr wanda ya mutu cikin ruwa ba an akwai azabar qabr wanda ya mutu cikin ruwa ba wanda ma'ana namun daji suka canye ba wanda misali gobara wuta ta canye ba to shi kuma ya za a yi masa tambayoyi ya za a yi masa yaya azabar qabr za ta kasancewa a gare shi ya ni'imar qabr za ta kasancewa a gare shi kawai sai hankali ya yi ta tunanin waɗannan abubuwa to ya za kenan waɗannan abubuwa duka watakila kana iya samu wannan wanda bai yi imani da azabar kabari da ni'imar kabari da tambaya a cikin kabari yana iya ce to wanda ya mutu cikin ruwa shi kuma ya za a mai tambaya sannan kuma in mutum ya mutu sai an binne shi ne ake mai tambaya misali a ce mutum ya mutu sai a sanya shi cikin garas wani na iya wata wani wata biyu wani wata uku wani fiye da haka to shi kuma yau shiga a mai tambaya sai an binne shi ko wanda ya mutu cikin ruwa shi kuma wanda ya mutu cikin ma'ana namun daji suka canye namun shi ba wanda gobara ta canye wutar shi ya koma gawayi ba ana ce ma ta wannan tarto ya za ka fada za a mai tambaya inda ya mutu in namun daji suka canye naman su za a mai tambaya nan inda ya ne cikin cikin namun daji nan za a mai tambaya sannan kuma in ni'imar kabari ce nan cikin cikin inda yake nan kabarin ce yake kuma nan ne ni'imar take sannan in azaba kabarin ce nan za a mai in cikin ruwa ne nan dai ne inda ya mutu nan dai tunda ma'ana musulunci ya tabbatar da wannan wannan abin kuma akwai shi babu kokonto a ciki to wani irin waɗannan abubuwa al'amura ne na gai ko wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana huce ya huce wasu kabururuka guda biyu sai ya ce wallahi innahu ma la yu'azzaba waɗanga ma'abuta kabarin da guda biyu ana na ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir ba ana musu azaba ba a cikin wani babba abu ko kuma abinda ba su ɗauka babba ba dalilin shi ne ake musu azaba gudan su sai tsarkaka daga bawali ya zo tsoro kawai sai ta sauran bawali ya fata mai tuwaye da abin da jiki wurin kuma yamshi bin namima yana yawo da annamimanci ya haɗa wannan da wannan sai manzo Allah ya ciro itace guda biyu ya kama ya ce sabe suka ce minan hikima ya ce watakila a sauƙaƙa musu azaba kafin waɗanda itacen su saboda duka umuwa ne waɗanda hankali sai ya ta tunani ya yi aka ce idan aka doki marasi arziki a cikin ɗabari zai wani ƙara duk abin da ba mutum da aljari ba yana jin wannan ƙara haka duka waɗanda abubuwa ne waɗanda umar gaibi gaibi al'amura ne na gaibi ko wani bi tunani da fahimta ta mutum sai ta ita yawo a to aƙida tana iya zawa da waɗannan amma ba ta zawa da abin da muhal bai yiwa ne babu shi ina ba ta an fahimta wa na'imuhu da kuma ni'imar kabari wa siradi da kuma siradi wanda gada ce za a kawa ma'ana a gina ta a tsakanin tsakiyar wuta wanda wannan gadar faɗinta bai huce siririn gashi ba sannan kuma kaihinta ya yi yuka mai kaihi kaihi sannan kuma a gefensa akwai kalale wasu haƙo wasu karahuna masu tsiri da lankwasa waɗanda za su riƙa yagar mutane Zalisa sallallahu alaihi sallama ya ce idan aka zo a kan ma'ana wannan gadar a lokacin za a raba ma mutane haskensu يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم ها بشراكم اليوم و za a raba ma mutane a haskensu wani zai huce kamar walƙiya saboda ne imani wani zai huce kamar hasken rana wani kamar hasken wata wani zai huce kamar doki mai gudu wani kuma zai huce a guje wani kuma zai huce a tsaye wani kuma zai huce ma'ana waɗannan ƙarafunan duk sun mishi miyagu a cikin jikin shi sun kakkarce shi saboda wasu abu amma ya samu ya keta wani kuma za su dawo shi sai su kaɗa shi cikin saja shi yasa aka ce munafukai lokacin da suka hau sai hasken su sai ya mutu idan hasken su ya mutu شين قال لك يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم ce da Allah ku jira ga masu imanin can hasken su na nuna musu su kuma na haske ya mutu kuma babu hasken rana babu hasken wata cikin duhu ne ake kuma musu wannan gana sannan kuma kasa wuta ce kuma yanzu babu hasken sai suna ce dan Allah ku jira mu dan samu wannan hasken nan kila shi uwara a kun falta musu sai ce ku koma bayan ku a wani fassara aka ce wara'akum ku koma can farkon ma'ana wannan gada inda aka yi rabon hasken nan ku je can ku samu haske ko kuma wara'akum ku koma duniya can ne ake samun hasken ku je can ku samu shi ko ku kaga duka waɗannan umar gaibiya wanda kuma ya ya za a yi a ce bai gada da ba ta wuce siririn gashi ba kuma tantance mutum zai ya tsallaka wuta ya ce ko walhaud da kuma ma'ana abin nan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama tafki wanda ake ce ma alkausa ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai tashi ranar tashin kiyama ya tsaya akan wannan tafki yana jira al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ruwan shi ya yi madara fari kuma ya yi zuma zaki kuma duk wanda ya sha shi bai kare ya shi har abada yace kuma al'umma ta za su tashi gurran muhajjare masu dandafari ma'ana gaɓuɓɓu a wallansu suna haske sai ga su tahe da hasken nan amma kuma wasu jama'a mala'ikuna mai da su manzo Allah ce ummati ummati ummata ce sai mala'iku su ce musu su ce manzo Allah baka sani ba ma za a hada su ba a daga kare bar da ruwa gairu baka sa abin da suka kago ba bayan ka sun canza addini da kafarsu akai ma'ana sun musanya shi sai manzo Allah ya fasu hukan ta su hukan nisa tsakanin ya da su ƙara ƙara nisan ta su ko wal janna da kuma aljanna wal nari da wuta akwai ma waɗanda suke cewa aljanna da wuta ma ba halicce su sai masu ba ta ciyar aqida amma manzo Allah ya tabbatar da ya je ya leƙa aljanna ya leƙa wuta a lokacin da aka yi Iraji da shi. har ma ya ga wasu nau'o'in azabubuka da ake ma wasu ko wa kafiyatu sifatillahi azza wa jalla da kuma yanayi ma'ana kaifiyar sufofin Allah mai girma da ɗaukaka ko a wannan kenan fal uqulu tahar fi fi fahmi haqiqat hadhihi al-umur ma'ana hankula sukan dumaice ma'ana a cikin fahimtar irin waɗannan al'amurra wa kaifiyatuha da kuma yanda waɗannan al'amurra suke walakin na la tuhiluha sai dai ba su kore su ko bal tusallimu li zalika abinda an waɗannan hakulla ko da abu baka gane shi ba hankalinka bai ɗauki ma'ana ya kasa fahimta shi abinda an naka shine ka sallama watan ƙadu sannan kuma su jayo game da imani da su ko wata anu ta kaskantar da kai da su da an da zalika sadar anil wahayi munzil ko al munazzilu wannan ya sauko ne daga wahayi wanda aka sauka ma'ana ya zo ne daga wahayi sabkakke daga Allah alladhi la yantiqu anil hawa wanda bai faɗin son zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallam in huwa illa wahyun yuha abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa wahayi ne daga Allah da wannan ne wasu malamai suke cewa hatta da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne na daga Allah alqur'ani wahayi ne sannan hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ma wahayi manzan Allah bai wa kirkira abu karan ma'ana kashin kan shi ya faɗa ko wannan ke ne amma al'aqaidul ukhra amma sauran aqidodi fa innaha tashmalu ala al-mustahila ma'ana sun kumshi abubuwan da suke mustahila ba su yiwa ma babu su ko yanzu mutumin da zai cewa ranar tashin kiyama zai tashi da riga mai aljihu dubu saba'in kuma kowane aljihu guda yana ɗaukar mutum dubu saba'in ya rika loda su yana kai su aljanna yana su wace irin riga ce mai aljihu dubu saba'in sannan shi wani irin girma ne gare ya sa riga mai aljihu dubu saba'in sannan wani irin ƙarfi gare shi wanda zai iya ɗaukar aljihu dubu saba'in kowane aljihu guda kuma zai ɗauki mutum dubu saba'in haka haka mustahi abu ne wanda bai yi wa abu ne wanda bai yi ba haka kenan wasu aƙidodi wanda ba da haka ita aƙidan aƙida ta musulunci ba ta zuwa da irin waɗannan abu amma sauran aƙidodi waɗanda ba na aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ba suna zuwa da irin waɗannan abubuwa saboda allati takimmul uqul abubuwan da suke baibaita ko kuma suke ɗaure hankali badahatan bistihalatiha a bayyane hankali yana nuna waɗannan abubuwa ba su yi ba wa zalika ka aqaidil yahud al-munharifa al-muhriqa kama aqidodin yahudawa al-muhrika waɗanda suke masu ƙona mutane suna da aƙido suna da abubuwan da hankali bai ɗauka su na takwas al'umum wa shumul wa salahu likulli zamanin wa makanin wa ummatin wa hal aƙida ta ahli sunna wal jama'a aƙidar musulunci al'umum ta ga mai komi ne wa shumul ta kumshi komi wa salah kuma ta dace likulli zamanin ga kowane zamani wa makarin ta dace ma kowane wuri wa ummatin kuma ta dace ma kowace al'umma wa halin kuma ta dace ma kowane hali aqida al-islamiyya haka take ta ta gane komai ta kunshi komai sannan kuma tana daidai da kowane zamani kuma tana daidai da kowane wuri kuma tana daidai da kowace al'umma kowane hali fal aqidatu al-islamiyya aqida ta musulunci ammatu ma'ana ta gama komi wa shamilatun ta haɗe komi wa salihatun kuma tana daidai li kulli zamani ga kowane zamani wa makani ba za yi bane wa wa makani ko da kowane wuri wa ummatin da kowace al'umma wa halin da kowane hali ta dace ne eh wawan eh ta dace lil awwalin wal akhirin ta dace ma mutanen farko da kuma na ƙarshe lil'arabi aƙidar musulunci ta dace ba larabawa wal ajami da wanda ba larabi mu larabawa ne amma ya aƙidar ta ala sunna wal jama'a ta dace da ko aƙidar ta musulunci bal innal umura la tasluhu illa bi kai al'amura ma gaba ɗaya ba su gyaruwa sai da aƙida ta musulunci ƙwarai aƙida aƙida ta musulunci ta sai komai a cikin rayuwa al'amurra ba su gyaruwa su nagartu sai da aƙida ta musulunci saboda aƙida ta musulunci komi ta shafi komi rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira duk masu son al'amuran su su gyaru to su zamanto suna gudanar da al'amuran nan a ƙarƙashin aƙida ta musulunci na tara a tabatu wal istiqrar wal khuruj aqida ta musulunci aqida ce athaba tabbatacciya wal istiqraru sannan wadda take ma'ana tabbace wal khulud kuma dawwamamma ko muke nuna ba haka me ke nuna haka cewa aƙida ta musulunci aƙida ce tabbatacciya a tabbace kuma dawwamammiya Hmm? tsakaninmu da manzan Allah shekara nawa sahabban manzan Allah shekara nawa tabi'ai shekara nawa ha amma dino zango da shekaru da yake tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yanzu amma abinda ahli sunna wal jama'a suke akai tamkar ma a ce zamanin annabi ne, sallallahu alaihi wasallam nan su shai ko tun wancan lokaci inda a ce ba tabbatacciya ba ce da ba ta kawo yanzu ko da ba ta kawo yanzu sannan kuma da wani mashi haka shi biya maza Allah yana cewa la ya zalu ta'ifatun min ummati wasu jama'a daga al'ummata ba za su gushe ba haƙƙi akan gaskiya sai lokacin da suka haɗu da akwai lokacin da akwai lokacin da za a yi babu nagartattun mutane babu shi minan da biyu to ya za ka yi da hadisin da manzo Allah ya ce kiyama ba ta tashi illa ala ashrar sai dai akan mafi sharrin mutane
suna suna da yawa suna suna da yawa illa ala ashrar sun sallama ma'ana sun sallama kiyama ba ta tashi sai akan ashiraran mutane sai ya zamanto babu sauran wani sararin mutum ko mutane sai ya zama babu ko mutum guda sarihi a gobe yanzu ba shi yasa a nan malamai suke cewa kenan da aka ce ila liqa'i rabbil alamin ma'ana ila nihayati salihin har zuwa karewar salihan mutane za a wayi gari ma'ana dukkan wani mutumin da yake salihi ne mutumin kirki ne Allah zai kashe su sai zamanto ba waɗanda suka yi tsora sai waɗanda ba su cewa Allah ya ce annabi ya ce a kan su kiyama za ta tashi Eh? wannan ke ko fahiya aqidatun sabita aqida ce tabbatacciya ko sannan kuma mustaqirra ko tabbatacciya ne khalida dawwamamma na goma annaha tarfa qadar ahliha aqida ta musulunci tana daga darajar masu ita faman itaqadaha itaqadaha ne ba aiki wannan alifu ana aiki da shi faman itaqadaha wanda ya kudurta wannan aqida ya yi imani da ita wa zada ilman biha ya ƙara sanin wannan aqida wa amalan bi muqtadaha yayi aiki da abinda wannan aqida take hukuntawa wa da'awatan lin nas ilaiha ko kuma ya kira mutane zuwa ga wannan aqida a'ala Allahu qadrahu Allah zai daga darajar shi mutum nawa Allah ya daga darajar su ta hanyar wannan aqida kai tunani da kai ba wani abu bane ba a sauraron ka ba a ɗauki abin nan ba amma di ba yanzu darajar ka a garin ku dalilin da yi wannan aqida da karantar da wannan aqida da kake yi wa rafa'a lahu zikrahu Allah zai daga ambaton mutum wa nashara bainan nasi fadlahu Allah zai watsa falalarsa tsakanin mutane fardan kana au jama'a ko mutum guda ne ko kuma jama'a ne Allah zai kaga darajar su na sha ɗaya annaha sababun lin nasr wa zuhur wa tamkin aqidar musulunci dalili ce ta cin nasara da kuma bayyana wa tamkin da kuma samun kahuwa fa zalika wannan la yakunu illa li ahli aqida ko cin nasara da bayyana da eh, tabbatuwa wannan bai kasancewa da yake gaba illa li ahli sunna illa li ahli aqida sai dai ga masu aqida as-sahiha ingantacciya malam musa fa hum zahiruna ta wuce sune masu cin nasara wa humun najuna sune waɗanda za su tsira wa humul mansuruna kuma sune waɗanda suke abin taimako waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙarfafawa ko wannan shine khasa'isu aqidatu ahli sunnati wal jama'a abubuwan da wannan aqida ta ahli sunna al aqidatu islamiyya ta keɓantu da su kuma a nan ne lokaci ya eh, ƙare za mu dakata sai darasi na gaba za mu tashi akan khasa'isu ahli sunna wal jama'a abinda su ahli sunna wal jama'a suka bambanta da shi wanda su kadai adda wannan duk wanda ba su ba bai samu waɗannan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh